إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا تقص قوة المحرم hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1448 wanda ya daidai da 23 ga watan 6 shekara ta 2026 muna ci gaba da yin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul anbiya mun tsaya daidai aya ta goma yau za mu tashi akan aya ta goma sha ɗaya Allah ta'ala ya ce wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin wa kam Allah ta'ala ya ce so da yawa qasamna muka karya muka tarwatsa muka hallaka min qaryatin wasu garuruwa ko wani gari ko mutanen wannan garin kanat zalimata ita wannan alkaryar mutanen garin sun kasance azzalimai ne macuta ne ma'ana kafirai wal kafiruna hum zalimun kafirai sune azzalimai ba zaluncin da yake kafirci ba zaluncin da yake shirka da Allah to sun zamanto mushrikai kafirai ba bayan Allah ba ne kuma sun kuntata ma bayan Allah sun cuta masu Allah ce to so nawa baka halakar da irin waɗannan ai suna da yawa wa in sha na ba da haƙauman akharin Allah ya ce kuma muka halicci waɗansu mutane bayansu na daban ana muka tado da wasu mutane da aka halakar da su halakar wasu bai sa rayuwa ta tsaya ba an ci gaba da yin rayuwa kuma ko ba haka bane wanda Allah subhanahu wata'ala ya tafi da shi shikenan ya tafi tafiye shi ba ta hana a ci gaba da rayuwa don ba shi kadai ne Allah ya halitta ba Allah ya halicci bayi da dama ma'ana Allah ta'ala cikin wannan aya mai girma yana tsoratar da waɗannan azzaliman waɗanda suke ƙaryata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gaba da abin da Allah ya aikata ga al'ummomi waɗanda suka gabace su waɗanda suka ƙaryata manzanni waɗanda ke gabanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake ba da labari cewa da yawa mutane sun yi irin aikinsu na ƙaryata annabawa na ƙaryata manzanni na ƙaryata saƙon Allah Allah ta'ala ya hallaka su ba su suka fara ba duk wata shiriri ta an kana yin ta to akwai wanda ya gabace ka duk wani kirki da mutunci in kaga kana yi to akwai magabatan ka a ciki ba da kai aka fara ba kuma da kai za a karewa to saboda haka akwai mutane da yawa da suka yi irin aikin da mutanen da suke karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke yi Allah ya bada labari Allah ya ce ya hallaka su gaba ɗaya sun kare Allah ta'ala in ya tashi sai ya ware masu imani mara imani sai Allah gaba daya ya kawo karshen su mu fa albarkacin ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallam ake kyale mu albarkacin ma'aiki ne ake kyale waɗanda suke ƙaryata Allah da annabi amma ba ka ba al'ummomin da suka gabata gaba daya Allah zai ware mutanen kirki mutanen banza Allah ya hallaka su gaba daya kuma su azaba mutanen kwarai suna kallo a hallaka waɗannan mutanen banzai kuma shikenan an gama su kuma su ci gaba da rayuwarsu haka Allah ya ma fir'auna da mutanen shi haka Allah ta'ala ya masan budawa ko ya ma'adawa ya ma mutana annabi shu'aib ya ma mutana annabi lut dukkan al'ummomi waɗanda suka karyata Allah sai ya ware su sai ya halaka su waɗanda suka gaskata suka yi imani da Allah sai Allah ya bar su ci gaba da rayuwarsu to Allah ta'ala ya ce su yi hankali su kiyaye azaban Allah subhanahu wa ta'ala domin ba su yi waɗancan alheri ba sai Allah ta'ala ya ce falamma a hasu ba sana to lokacin da suka hango azabanmu shi ne a hasu suka ga azabanmu suka hango ta idahun min hayar kuduna sai ga su suna ta gudu su barta kan ta kama su mana waɗannan waɗanda suke kareta annaba da manzanni lokacin da suka hango azaban Allah da fushin Allah ga yanan ya sauka gare su ba samu damar komawa ba kuma babu hanyar da za su tsere ma wannan azabai babu ba abin da za su yi su kare kansu daga wannan azaban me suka yi sai suka shiga gudu da kamahuwarsu me yasa saboda nadama da kuma damuwa da sun sani da ba su yi ba sun shiga cikin bakin ciki akan abin da suka aikata da kuma guje ma azaban Allah subhanahu wataala katta sabka gare su to lokacin da suke gudu Allah subhanahu wataala sai ya ce masu latar kudu Allah ya ce kai ku tsaya ku bar gudu warji'u ku dawo ila ma utriftum fihi ya zuwa abinda aka ni'imtar da ku a cikin shi ku dawo zuwa ga nemominku ma'ana babu wani abu da zai kare ku daga wannan azaba ta Allah subhanahu wataala wa masakinikum ku dawo zuwa gidajenku la'allakum tus'alun tabbas sai an tambaye ku game da annabawan da aka aiko muku sai Allah ya tambaye ku game da su da suka zo maku me kuka ce musu wace amsa kuka ba su suka kira ku zuwa ga Allah subhanahu wataala kun yarda da cewa Allah ya aiko su ko ba ku yarda ba sai an tambayi ku saboda haka gudu da nadama da jin haushin da kun sani da ba ku yi ba duk ba zai amfani ku ba saboda in dai kuna iyawa to ku dawo zuwa ga jin daɗin da kuke gabanin zuwa azaban Allah subhanahu wataala abubuwan da kuke ci na daɗi waɗanda kuke sha na daɗi abubuwan sha'awa na rayuwa duk ku koma gare su muna ku dawo zuwa ga gidajenku waɗanda kuka ƙawata su kuka gina su da kyau kuka yi masu ginin da to gini ne in kaga ya lalace sai sarauta Allah ku dawo ku ci gaba da rayuwa muna ku dawo zuwa ga duniya ku wadda ta ruɗe ku wadda ta shagaltar da ku har sai da al'amarin Allah subhanahu wata'ala ya zo gare ku al'amarin Allah na hallaka ku tana ku koma ga waɗannan abubuwan waɗanda kuna ganin cewa ai dama rayuwa ba komai bace ne illa hayatu na duniya ba komai bace bace rayuwar mu ce ta duniya to ku koma zuwa ga rayuwa ku je ku zama cikin wannan rayuwa zama dangalgal in kun isa su koma ta rayuwa suke ba ta gudu su tsira daga azaban Allah suke kai gudu suke yi da kawawansu domin su tsira da rayukansu daga wannan azaba da Allah ta'ala ya aiko masu in ana ta kai bahaushe ce ai ba ta kaya ko ba haka ba to saboda haka Allah subhanahu wataala ce ku koma ku je ku ci gaba da jin dadin ku da shagalin ku da moriyar rayuwar ku ku je ku ci gaba da yi mana ba kun ce ku kawai an halice ku dan ku yi rayuwa bane kawai ba dan ku bauta ma Allah subhanahu wataala ku kare tashi da ibada ba to a a ci gaba da rayuwa muna ku koma cikin gidajenku ku samu natsuwa ku samu nema ku samu girma Allah subhanahu wata'ala biyar gaya musu wannan magana ne ba don komi ba saboda don Allah ta'ala ya sanya su kuka kuma don su zamanto wato abin lura wa'azi ne ga wanda ya zo bayansu ga irin yadda ya kasance gare su kai ma in haka za ka yi to ga irin abin da zai samun ka duk da Allah ba zai hallaka ka ba akwai mutuwa ai za ka tafi ka bar wannan rayuwar matukar dai ba ka gaskata Allah ba ka gaskata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce ƙwalu ya wailana sai suka koma suna cewa ya bala'inmu wayo mu wayo kanmu mun mutu mun lalace inna kunna zalimin lalle mu mun kasance a zalibai ne mun kasance mun cuci kanmu mun zalunci kanmu mun kwari kanmu mun hana mala'ikanmu haƙoƙin da ya kamata mu ba su kamar ran kaɗin nan yana buƙatar imani da Allah imani da ma'aikan Allah ranka yana buƙatar gaskata Allah gaskata annabin Allah yanda jikinka yake buƙatar abinci da abin sha da kayan moriyar rayuwa yadda jikinka yake bukatar waɗannan to haka ranka shi ma yake bukatar harakoki na addini duk wanda a cikin ran shi babu harakokin addini matacce ne ba ya da rai domin rayuwa ta gaskiya ita ce rayuwar rai ba rayuwar jiki ba ran nan shi ne fa ko bayan mutuwarka zai ci gaba da mi zai ci gaba da aiki za a ci gaba da mai nema ko a ci gaba da mai azaba kaga ashe shi yake so ka raya kuma rayar da shi babu wahala kai ne kake gana abin kamar wahala ne to yayin da ka kiba ranka abin da ya kamata ka bashi to ka cuce shi ka zalunce shi ka toye mai haƙƙin da yake bukata kamar jiki ne ba jiki in ba ka baya abinci me yake yi lalata wanda baya cin abinci me yake yi hallaka yake wata cuta za ta kama mutum ya ta jiya ya ta jiya daga nan ya mutu to haka rai rai shi ma yana mutuwa ga kada ganga jikinka kana yawo garan cikin jikinka amma ya mutu saboda babu imani a cikin shi ba imani da Allah ba imani da ma'aikin Allah ba imani da alkur'ani ba sallah ba salati ba sadaka ba zikirin Allah ba sallah farilla ba tanafila ba kyautata ma iyali ba kyautata ma iyayi ba kyakkyawan zama da mutane duk wani abu babu shi tare da kai to taukar jikin da ba ci ba sha to baka ga jiki ba ma da ci da sha in ba ya samu wasu abubuwa me yake yi kullun ka cito gayin shi ka sha ruwan ka cituwan amma baka cin nama a wata ba ka ci a wata biyu ba ka ci a wata uku ba ka cin nama yaya kayo-kayo ke cikin mutum zai lalace yan bananan nan baka samun dan lemu orange din nan baka samu yan abubuwa dai su gwaba duk kayan marmarin nan kanana-kanana waɗanda suke masu arhani kana ya bada dala goma a baka guda duk sun gagara to sai jikinka kaga wasu abubuwa sun rage da yawa cikin shi amma kaga kana ci kana koshi amma wannan koshin ba shi kadai ne jikinka yake bukata ba a wata biyu wata uku baka cin kaza balle zabu baka cin tantabara kaga jiki duk sai lalace jijjininka sai ya rage tare da cewa kana ci kana koshi amma jikinka so yake ka zaki ci mai abubuwa da yawa in sun samu ne ko da kaɗan ne ko da irin wannan dala arba'in ka miƙa mai nama idan yanko maka tsoka biyu uku kame da miyan akwai abin nan jiki sai dan ji daɗi sai dan toho inda aka samu wata matsala sai ga wannan yan tsokokin sun cika wurin amma kana rayuwa babu wannan wannan fa akan duniya ne fa to ina ga ce wata ba ruwanka da addinin Allah wata biyu ba ruwanka da shi shekara ba kawai sharholi yaka kake ta yi abinda kaga dama kadai kake yi ya za ka rayuwa to da haka suka ce ya wailana inna kunna zalimi da suka ce wa yau mu yau kamu mun mutumin lalace lalle mu mun kasance azzalimai ne wa suka zalunta kan suka zalunta sai Allah ta'ala ce fa ma zalat tilka da'wahum wannan addu'a tasu ba ta gushe ba suna yin ta ba hatta ja'alnahum har sai da muka sanya su hasidan muka sanya su girbabbu muka girbe su mana muka zubar da su ƙasa suka faɗi ga ƙasa warwas kamar yadda ake girbin hatsi kasan girbi ka da karan ake ƙasa ko ba haka su ma Allah ya bar su kada a ƙasa kamar yadda ake girbe hatsi ko dawa ko masara haka su ba aka yi masu khamidina kuma sun yi shuru ce ba su moci sai jikin kawai ba su iya motsawa saboda Allah ya cire masa rai sakamakon mi sakamakon azabar da Allah mai girma da ɗaukaka ya saukar da ita gare su to abin da ya faru gare su fage wannan Allah subhanahu wataala yana ma mutanen makka da ire-iren su jan kunne cewa abinda kuke ba daidai bane na karyata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhali kun san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ne mai gaskiya annabi ne mai amana mutunan kirki ne ku kun san haka ce ku kawo irin shi ba za ku iya kawo ba to dan me kuke karyata shi dan me yake gaya muku sakon Allah ku ki ba da gaskiya da wannan sakon Allah to idan kuna irin wannan ɗabi'a kusan cewa al'ummomin da suka gabace ku na annabawa waɗanda ba su ba da gaskiya da annabawan ba irin aikin ku suka yi amma ga abin da Allah ya musu kamar yadda Allah ya ce wa kan min qaryatin ahlaknaha fajaaha basuna bayatan aw hum qailun Allah ce so nawa muka hallaka alƙarya da mutananta azaban mu ta zo musu da daddare ko kuma ta zo musu da rana suna kwana suna kwanan rana ko kuma cikin dare suna kwana ta zo musu so nawa aka yi inji Allah kuma kana dawahum idja'uhum basuna illa an qalu inna kunna zalimina kira kira yanda suke ta yi lokacin da azaban mu ta zo musu ba komai bane cewa suke yi lalle mu mun kasance azzalimai ne mun cuci kanmu mun zalunci kanmu da mun sani da ba mu ba suwana suka samu suwana suka samu suwana suka samu Allah wadaran suwa ne Allah ta'ala ce kai Allah ku kyale mutane ba ku da hankali ku ba kun san wane da ya zo muku da gaskiya ya yi suwana ba ya kai ba ku ɗauki maganar shi ba kuka saurari maganar suwa ne zan ce kun shiru shi kenan aikin gama ya gama kawai Allah subhanahu wataala idan azaba ta zo to Allah baya karban tuban mutum in ka bari sai da Allah ya kama ka sa'an nan ka ce ka tuba to Allah ba zai karba tuban ka ba saboda tuba ce ta dole ko ba haka ba tuban dole ne ba tuba ne na zaɓin kanka ba shi kuma so ake kai tuba na zaɓin kanka kana cikin ƙarfi kana cikin lafiya ka je kai na bar shegantaka ba ta da wani amfani ba na ƙarawa amma yayin da ka ji matsuwa karasa gaba karasa baya kace na bari to kaga ba magana karbar tuba ko walaysa tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al maut qala inni tubtu al an walal ladina yamutuna hum kuffar mutun ya kokari ya tuba yana cikin lafiya yana cikin aminci yana cikin karfin jikin shi yana cikin san abin ya nuna ya fi san Allah da wannan abin bare bar shi a lokacin nan ne tuba zai maka amfani Allah ya kiyaye sai Allah ta'ala ya ce wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin ba malici sama da ƙasa da abin da ke tsakanin su ba alhali dan mai ta wasa ba bana Allah yana ba da labari a cikin wannan aya cewa Allah subhanahu wata'ala bai yi sama da ƙasa ba saboda wargi ba ko saboda wasa ba ba tare da wani amfani ba mana Allah bai yi duniya ba don a yi wasa ba ko da a yi wargi ba Allah bai yi ka don wargi ba Allah bai yi ka don wasa ba Allah ya yi ka don bauta Allah ya halicci sama ya halicci ƙasa ya halicci abin da ke tsakaninsu saboda gaskiya kuma saboda tabbatar da gaskiya domin Allah ta'ala ya yi su ne saboda bayan Allah su rike dalili akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mahalicci mai girma Allah ya yi duniyan nan ne don kasan girma Allah don kasancewa Allah ta'ala shi ne wanda yake tafiyar da duniyar nan kuma yana tafiyar da ita da hikima ya ba wannan ya hana wannan da abin da ka sani akwai kishi shi lafiya tana da kishiya wadata tana da kishiya rayuwa tana da kishiya ilimi yana da kishiya mulki yana da kishiya duk abin da ka sani to yana da kishiya to duka wannan hikima ce ta Allah kuma Allah da yayi iri daya da ya za a rayuwa da rayuwa ba ta yi dadi ba to Allah yayi duniya ne saboda ka gane cewa Allah mai hikima ne duk yanayin da ka samu kanka kasancewa kai kana cikin hikima Allah ne idan kana kallon wasu sun hika to kadiba baya za ka ga kayi wasu da yawa don haka ne fa Allah yi ka ba don ka san Allah ta'ala mai yawan rahama ne mai yawan jin kai ne wanda Allah ta'ala shi yake da cika gaba ɗaya shi ne cikakken mahalicci gaba ɗaya cikakken abin bauta wanda ta ko'ina cikakke ne kuma Allah ta'ala shi ne abin yabo abin godiya gaba ɗaya to abin da Allah ya maka mai daɗi mara daɗi ka gode ma Allah in ka ji daɗi ka ce alhamdulillahi ladhi bi ni'mati tazimu salihat in ka ji waya ka ce alhamdulillahi ala kulli hal ka gode ma Allah da yanayin da kake ciki sai ka samu wani yahi ka matsuwa idan kura ta rike ma nan to kai tunanin wani na can zaki ya rike shi kuma akwai idan ba ka da kodala watakila ka ci kakoshi to shi wani bai cin ba kuma babu kodala da kana kwance ba ka da lafiya ka juya nan ka juya nan ka san wani shi bai ma san juya shi ne ake ko shi ke juya da kanshi ba to sai dai shaidan ne baya bar mu mu gode ma Allah subhanahu wataala sai sa mu ta fushi mai ta jan haushi don abokanka suka shigo wurinka ba ka da lafiya sai kai ta kuka kukan mi kake ga sunan su suna kai da kawo kai kana nan kwanci to bai kamata ka yi irin wannan tunanin ba kamata ya tunanin ka yi tewa tun da haka iya tuna cewa ga mutane na kai da kawo to ka tuno allah mahalicinka wannan tunanin da kake na kuka me za su iya maka iyaka su zo su duba ka su cewa na ya jiki to Allah shi ba da lahiya kai hakuri ciwo ne ba mutuwa bane wata rana sai ka katsi aka abin da za su iya maka kenan je su nemo likita amma hakikanin wanda zai baka lafiya ka tashi shine Allah kuma ka ki tuno shi ka tsaya kana kuka ba ka tashi yin kukan sai kaga mutane inda ma kai kadai kake yin kukan ka kaga kuka ne kai saboda Allah wa rajulun zakara Allah khaliyan fabadat ainahu ka shiga cikin ɗaya daga cikin mutane guda bakwai wanda ya tuna Allah yana shi kadai ya fashe da kuka ka kuka ne kai na nadama ka gwada ma Allah subhanahu wataala kai nadama yanayin da kake ciki to duk lokacin da ka shiga kowane yanayi to ka gode ma Allah subhanahu wataala to Allah ta'ala ya yi duniya ne dan ka gode mashi cikin kowane yanayi Allah ya yi duniya haka ne saboda ya nuna ma shi ne madaukaki shi ne mai gaskiya a cikin maganin shi waman asdaqu min Allah haditha waye kai Allah subhanahu wataala labari mai gaskiya Allah ta'ala ya yi duniya saboda ya nuna ma manzannin shi masu gaskiya ne bal jaa bil haqqi wa saddaqa al mursalin zo da gaskiya kuma ya gaskata manzanni cikin da abinda annaba suka ba da labari da shi dole ka yarda da cewa gaskiya ne kuma Allah ta'ala shi ne wanda yake da iko akan halittar sama da ƙasa duk da faɗin da ke gare su Allah ta'ala shi ya halicce su duk girmansu Allah ya halicce su to Allah ta'ala wanda yake da iko akan haka yana da iko akan sake maido jiki bayan ya zama ƙasa bayan jiki ya zama ƙasa ya lalace ya ɓace Allah yana da iko ya maido shi ranar alkiyama ba don komi ba saboda Allah ya sakanta ma mutumin da ya kyautata da kyautata wa shi wanda ya munana kuma Allah ta'ala ya sakanta mai da munana wa shi to Allah ta'ala bai yi duniya don wargi ba in kana cikin 'yan wasa waɗanda suka ɗauki duniya wurin wargi wurin wasa to ka bari ka tsare gida tsaya ka bauta ma Allah subhanahu wataala ka mai da hankalinka mutum na wurin wasa ya faɗa ya mutu mutum nawa yana shirin ta ya wurin wasa ya mutu wace irin niyya ke gare shi kuma rayuwar ya ɗauke ta wasan ce kawai dan Allah mutunan da ya tafi cikin yanayin wasa me za a ce ma Allah Allah ya ce lau auradana an nattakhidha lahwa da mun so mu rike duniya gaba ɗaya saboda ai ta wasa a kaddara da mun ga daman yin haka to mu ne za mu yi ba ku ne za ku ce mu an yi duniya dan wasa ba a'a mu za mu ce muku je ku yi ta wurgi kawai lattakhadnahu min ladunna Allah ya ce da mun rike duniya wurin wasa amma daga wurin mu ne mu za mu ce mu mutane ku yi ta wurgi kawai ku je ku hore ku yi abin da kuka dama dama duniya wurin wargi ne wurin wasa ne in kunna fa'ilina Allah ce lalle mu mun kasance masu aikatawa ne in mun ga dama sai mi akwai abin da ya gagara Allah to wannan akan abin da zaka ce ba mutum mu je na yarda ka san kuna rigima da mutum ya ja kaja ya ja kaja ci to mu je na yarda in aka yi kaza ya za'i to irin shine Allah subhanahu wataala yake nuna mamu cewa da ya ga dama to da ya rike duniyan nan ba don ibada ba don wargi kawai da ya dauke ta mutane masu dauke ta ai ta wargi ai ta wasa wani wuri Allah ya ce wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibina ba malici sammai bakwai da kasai bakwai ba ba malici abin da ke tsakanin su ba saboda ai ta wasa ba ma khalaqnahuma illa bil haqq ba malici sama da kasa ba sai dan gaskiya walakin na aktharuhum la ya'lamun Allah ce sai dai mafi yawan mutane ba sani ba wani wuri Allah ce wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma batila ba ma halici sama da kasa da abin da ke tsakanin su ba saboda banna saboda ai ta banna ai ta ƙarya ai ta abubuwa irin na ta'addanci ai ta abubuwa irin waɗanda shiga haƙoƙin mutane ne ba mai duniya don wannan ba zalika zannu allazina kafaru Allah ya ce wannan shi ne tunanin waɗanda suka kafirta kafirai ke da wannan tunanin so idan kai ma ka ɗauka haka ka zamanto kai ma kamar kafirai ke idan ka ɗauka yadda suka ɗauki duniya wurin wargi ne wurin wasa ma'ana yana daga cikin ɗaukar duniya wurin wargi wurin wasa duk sana'arka in dai ta kawo makudi to ba ruwanka wace iri ce to ka ɗauki duniya wurin wargi ne duk aikinka tun da ya yake aka dauke ka ka yi cuku-cuku ka yi ciwa-ciwa ka yi murdiya wurin akan aikin ka kake yi tunaninka wannan tunanin arna ne a tunanin musulmi ba ne aikin ka an dauke ka ne don ka rike amana duk wata ciwa-ciwa da wani wuri-wuru da wani babakere da za a yi ba ruwanka da shi ka an dauke ka aiki ne wata ana biyan ka ka wadata da albashin da ake ma in bai maka ba kuma aka ki kara ma bari aikin ka ta yaka kaka ce tunda albashi ba isa to dole sai an yi cuwa-cuwa dole sai an yi handama sai an yi babakiri sai an yi rub da ciki sai wasu kudi sun biyo ta hannunka ka zace su kawai to duwanda yana daga cikin daukar duniya wurin wargi wallahi ba wurin wasa ba ne kakka yarda kakka yarda ka yi wata sana'a ko wani kasuwanci ko wani aiki wanda ya saba ma Allah ya saba ma annabin Allah kuma ka ce haka za ka rayuwa in ka ɗauki rayuwa ka to ka ɗauka wurin wasa ne kawai to duniya ba wurin wargi ba ne Allah ya kare mu Allah ta'ala ce bal naqzifu bil haqqi 'ala al batil Allah ya ce a'a muna jefa gaskiya akan ƙarya fa yadmaghu sai gaskiyar ta rusa wannan ƙarya din ta tarwatsa ta ta tattarce ta ta watsa ta gaba da ta kawo ƙarshen ta qul ja'a al haqqu وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد in gaskiya ta zo to shi kenan bakariya ta kare to Allah ta'ala ya ce bal naqdhifu bil haqqi 'ala al batil muna jefa gaskiya ta lalace kamar yadda Allah ya ce innal batila kana zahuqa lalle ƙarya ta zamanto mai wucewa ce mai karewa ce can zahuq Allah ya kira ta nan kuma zahiqu can zahuq mai yawan wucewa ce kawai fa'uli ne sigatu al-mubalagha siga ce ta kai matuƙa nan kuma ismu fa'il ne kawai zahiq mai tafiya ce can kuma mai yawan tafiya ce ma'ana ita gaskiya in ta zo to duk wata ƙarya da aka shirya to sai ta ga bayanta kowa ya shirya ta kowa ya dasa ta domin halitta ne ba Allah ba shi kuma Allah shine mai gaskiya to ya kawo ta doli duk abin da aka shirya ba gaskiya bai lalace walakumul wailu Allah subhanahu wataala ya ce kuma azaba ta tabbata gare ku mimma tasifun daga abin da kuke siffanta Allah da shi yadda kuke siffanta Allah kuke kamanta Allah subhanahu wataala kuke cewa duniya dan wargi aka yi ta dan wasa ba dan a gaskata Allah da annabawan shi ba ba dan a yi addini ba kuma kuna kamanta Allah subhanahu wataala da siffofi waɗanda Allah ta'ala ana tsarkake shi daga irin waɗannan siffofi to abinda Allah zai muku azaba zai muku kuna kamanta Allah da cewa Allah subhanahu wataala yana da ɗiya maza ko yana da ɗiya mata ko Allah yana gajiya ko Allah yana yin bacci ko Allah talaka ne waɗannan abubuwa da kuke sakamakon Qur'ani alkiyama shine azaban Allah kuma Allah subhanahu wataala la ta'khudhuhu sinatun wala nawm wato bacci bai kama Allah subhanahu wataala ballantana ma gangadi ko gyangyari ba ya kama shi balle kwana babban duka Allah ba ya bacci kuma bai dace ne bacci ba inna Allah la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanam Allah ba ya bacci kuma bai kamata ya bacci ba saboda shi Allah ne mu ne muke bukatar bacci mu ji dadin shi kuma duk wanda ya bacci zaka ganya tashin ya kwana zai ji dadi da jikinka ga yanar ya saki ka shi tas ka ji duk wani tunaninka in kuma kana jin kwana bai abin nan ba za ka ana ma magana kana eh hakan hakan ba kanka yayi nauyi so yake ya huta da kayi sai ka ji tunani na ta zo maka amma lokacin da ya zo ka ƙi za ka magana ma tana gagararka kai ɗan adam ne mabukaci ne mai tsananin bukata kana bukatar hutawa yawwa amma shi Allah subhanahu wata'ala ya ce wa masana min lugub gajiya ba ta taba mu duniyar da Allah yi ta ya ce mun yi sama mun yi kasa mun yi abin da ke tsakaninsu Allah ta'ala ya ce kuma babu wata ‘yar gajiya ma da ta taba mu haka kwa in kai aiki na yi ne guda ma an kai duk sai ka ji gajiya bare ka yi aikin da ba naka ba ka ɗauki aikin da baka saba yin shi ba ko ba haka ba a kawo mabuwajin ƙasa ko gida ka ce da kanka za ka sa a cikin gida ka samu buroto kai tai sai ka taimaka ka rasa kwana gaba daya a shahi ma sabar a shahi te ga jikinka kawai jike ƙidadi domin ba aikinka ba ne wani cikin awa biyu zai shigar da wannan kasai kuma ita cikin gari neman wani aikin sai kuma saboda ba aikin ka bane shikenan sai an zangi zuwa kwana biyu ana shiga ana ganin ka ba ka laya ya jikiwa ne wai an ta likita kawo kuma kai ba rishin lahiya bace saboda ka dauki aikin da ba naka ba to haka Allah subhanahu wata'ala shi irin wannan bai samun shi Allah ya samu dace Allah ya kara mana imani ya samu kare da duniya lafiya na'am tana tambaya ko ya halitta mata su ziyarci makabarta su je makabarta ziyara ya halitta sai dai ba a so su yawaita zuwa ya halitta su je lokaci bayan lokaci amma ba a san yawan zuwa saboda zukatansu karyayyu ne sun je su ta kuka sabanin da namiji da namiji ko da bai ji daɗi ba ya tuna mahaifi ko mahaifiya ko da ko ɗiya ko mata zai bar abin ga zuciya shi zuciya za ta ƙonu ta yi zafi amma ba zai kuka ba su kuma mata ba ga sun hushe da kuka guda ta hushe da kuka shi ke kushe sa ya halitta su je ziyarar kabari amma ba kullum ba lokaci bayan lokaci masu yawan yi mazala ya ce Allah ya la'ance su la'anallahu zuwaratil qubur Allah ya la'anci mata masu yawan ziyarar kabari kenan masu yawan yi shi aka hana malam wato idan yana fuskantar walhalu na cikin na rayuwa kuma yana sallah yace ya zai ya ya zai wani matakai zai ɗauka wai don ya samu rayuwa mai daɗi ko kuma rayuwa mai jin daɗi dai mutum da yana sallah kuma yana fuskantar matsaloli na rayuwa waya za a yi ya magance waɗannan matsaloli da ji daɗin rayuwar shi ga daɗi don kana shi kana sallah shi ne babban jin daɗi da zaman to bawan Allah kana sallah daɗin da kake nema kuma kai ta roƙo Allah ya baka kai ta addu'a ba abin da ya gagari Allah ba ka sun cewa babban jin daɗi shine kana bawan Allah ba ka wasa da sallah wannan shine daɗin da zai rakka ka har cikin kabarinka shine zai tsayawa tare da kai kai tsaye gaban Allah haka sai aljanna amma da wani daɗi da kake nema mai gushewa ne mai karewa ne amma dai ba a hana ba Allah ta'ala bai ce kan mu nemi daɗi ba shi ke ba da daɗi ko mu nema wurin shi Allah bai hana mu cin daɗi da shin daɗi da shan daɗi ba duk bai hana mu in ya samu amma sakamakon rashin samun shi kan mu yarda mu saki hanya Allah mun yi mun yi mun yi mun yi addu'a mun yi addu'a mun yi sallar dare mun yi ta rana mun sa malamai sai mu shiru ba mu samu daɗi ba to kan mu yi watsi da kan mu yi watsi da da harakar ibada mu yi haƙuri sai Allah subhanahu wataala yana ba da duniya ga wanda yake so kuma yana ba da duniya ma ga wanda baya so kakka taba tunanin cewa addini ba yi ci inda ga kana ta yi kuma ba gudu ba sha da baya amma kuma sai walalu kake gamuwa da su kakka yadda kai ma Allah mutuwa za ka yi ko abin da ka je ka samu ta wata hanya ƙarshe dai ba ya iya rike ka duniya ƙarshe ta yaya za ka yi kamar shi saboda ka kai hakuri ka ci gaba da nema wurin Allah kuma ka fi hanyoyi waɗanda Allah ta halarci ka nema don ka ji daɗi ka nema ɗin Allah ya ba mu daɗi ya raba mu da wahala na'am
ya ce wala idan ya ce idan yana cikin yana zamanin cikin wasu iyalai sai yana fuskantar matsaloli wai ya halatta ya ƙaurace musu ko kuma laihi ne ya ƙaurace musu kamar yaya ya ce gaban yana cikin wasu iyalai wai yana fuskantar matsaloli ko ya halitta ya kaurace musu ko ban san me yake nufi ba yana yana zaune cikin wani gida ne kenan tare da mutane kana san a to kana zanne cikin gida tare da mutane kana fuskantar matsaloli in gidan haya ne ba yan uwanka bane haya ce ta gaba ka da su ya halitta ka tashi mana kuma yan dangi ne yan uwa ne gidanku ne na gado kuma kana fuskantar matsaloli to sai a yi ta haƙuri a yi ta maganin matsalolin a ta ƙoƙarin sulhu da fahimtar juna a zanna ka sakamakon ƙaurace masu ya zamanto ba ka san ma zuwa wurin kaga kayan ke zumunci to sai a zanna a yi ta haƙuri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutunan da yake zama da mutane suna cuta mai yana haƙuri a wurin Allah ya fi alheri da mutunan da ya kasa haƙuri ya tahebar su to musamman za zaman to zamantakewa ce ta dangantaka ta jini da sai ka yi haƙuri ka yi ta ci gaba da subunci a yi ta wayar da kai a yi ta ba da haƙuri Allah subhanahu wata'ala ya raba ku lafiya na'am
ya ce mala ya ce ya jagoranci mutane sallah ne ya ce tun raka ta tun zaman farko zaman tahiya ya ce na farko da ya tahiya sai ya ƙara da salatu annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya addu'a ta tsari na mun tsari ga dajjal yace shin haka wai daidai ne ba matsala mutum ne ya jagoranci mutane yi mutane limancin sallah zaman tahiya na farko da ya zanna ba ya ƙara tahiya yi salati wannan dama akwai sabani tsakanin malamai a iya yin salati ga zaman tahiya na farko ko ba a yi wasu sun ce ana yi wasu sun ce ba a yi kenan kaga in mutum ya yi ya faɗa wurin magana waɗanda suka ce ana yi sai ƙarin addu'a da ya kuma ta neman tsari daga dujal ba a yi amma tun da ka yi sallaka ba za ta lalace ba amma dai ba a yin bayan salatin annabi ga zama na farko ba a komi in ka yi din babu wata addu'a da ake karawa addu'o'i yana kara su ne bayan tahiya da salatin annabi a zama na biyu zaman tahiya na biyu amma dai da haka nan sallaka ba ba wani abu da zaka mata tayi insha Allah na'am yace mala yace mu yi falalar ranar laraba yace da yaji an ce manzon Allah yana ce in zai wasu abu sai ce sai zai bari sai ya laraba
ranar laraba rana ce daga cikin ranaku sauran ranaku wanda dai juma'a ita ce gabansu ita ta yi falala ta ta yi darajar shi sama aka shara'anta mana mahadu mai sallah rana juma'a gaba mu. amma ita ma laraba rana ce mai albarka duk da yake akwai riwayoyi da aka rawaito waɗanda suke nuna ba ta da albarka rana ce wadda in kana so ka yi abu kakkace nasara ka yi ran laraba to an samu saɓani waɗanda suke nuna manzalar sallallahu alaihi wasallam yakan yin abubuwa yana jinkirta sai ran laraba yi ran kenan kaga rana ce mai albarka rana ce mai daraja kamar sauran rane Allah ya samu dace kuma ita ce gobe za a yi azumin tasu'a gare ta wasu sun yi yau sauran lissafin watan ya sha bamban wasu yau tara ga wata suke a lissafin su gobe kuma ashura wasu kuma mafi yawa gobe ne ta su a tara ga wata manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'a ma al-ashir zala ya ce in Allah ya sa na rayu har zuwa shekara ta baɗi to zan azumin tara ga wata da kuma azumin goma ga wata to saboda in son samu ne mutum ya hada biyu ya yi gobe kuma ya banda gobe in kuma mutum ya tsaya akan na banda gobe to yayi amma ba a tsayawa ga na gobe in sun samu ne ka hada su biyu in kuma bai samu ba to kai guda gudan kuma wanda ya balala shine na ainihi goma ga wata kaga goma ga wata an kai ta ta faɗo rana alhamis kanka yi tunanin kuma lada biyu za a ba kai dai ka faɗo rana mai daraja kawai da kana lissafi da kalkilatrus ɗinka kana yana da lada nawa za a ba ka kanka yi ma'alla wannan shi shige ka dai ɗauka cewa rana ce dama ana azumin nafila to kuma ta kama ta zo ranar almuharram almuharram wata ne shi ma mai albarka wata ne mai daraja kamar yadda wato rayuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ta nuna kuma rana ce wadda abubuwa sun faru a cikin wannan wata na al-muharram sayyidina umar ciki ya rasu cikin wannan wata ya rasu sa'annan jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a rana ta goma ya rasu kuma aka mai kisan gilla aka dace mashi kai Hussein to rana ce wadda kuma Allah ta ya tsirtar da annabi Musa da mutanen shi a ciki ita rana goma ga wata kuma rana ce da manzala sallallahu alaihi wasallama ya halatta mana yin azumi a wannan rana ta goma zara kenan ba rana ce ta mai ta murna ba kamar yadda wasu suke yi kuma ba rana ce ta mai ta bakin ciki ba kamar yadda wasu suke yi a rana azumi ce farin cikin mu shine mai azumi magabatan mu mai ta masa addu'a Allah ya ji kansu domin abubuwa sun faru wannan rana mara daɗi sun faru mara daɗi domin abu ne mara daɗi ƙwarai da gaske a ce shi kan annabi kuma wanda annabi yake ji da shi a ce kuma an kashe shi kuma kashe wadda aka mai kashewa ta dace kai aka ɗauko kan hana ma kusan balo da shi kasa wannan abu ne mara daɗi in kana jin wannan labarin zuciyarka za ta yi zahi za ka yi hawaye za ka shiga damuwa daga kai masoyan annabi ne sallallahu alaihi wasallam masoyin ya ce ka so iyalin shi ka so iyan shi ka so jikokin shi ka so matan shi ɗaya daga cikin jikokin shi a ce an mai irin wannan abu aka san abun ba zai daɗi ba to amma duk da haka duk da rashin wannan abun mara daɗi da ya faru bai hana a yi azumi to manzo Allah ne ya ce a yi azumi Allah ya sa mu dace kuma duk da haka na azumi ne mai falala azumi ne na nafila wanda yana da lada wanda ya bar shi kuma ba da laifin komai wurin Allah idan kaka ga wani ranar almuharram ba ya azumi kai ta kallon shi kamar wani makiyan Allah haka wanda ya zai samu lada da bai kuma ka kyale shi yana zanne tare da kai kuna yi yana shan dinya kai kana azumi shi yana zuba dinya bakin shi yana shan wa abin da ya shan ko yana shan shayin shi ko ya haza shayi gaje wurin shi ya bar wannan falala ya bar wannan lada amma bai yi sabon Allah ba domin azumi ne na nafila na sunna ba azumi ne na farilla ba amma da yin sun samu ne mutum ya yi matukar dai yana iya wata bai yi shi ya yi na'am
wanda ce shi wanda ya ce wai bashi ne ya mishi katutu har ya kai bai bai jin daɗin shiga mutane yana roƙon yana bara addu'a to shi kuma wannan ya ce ya tambo mutane bashi sai su yi kama za su bashi kuma sun ki bashi ya ce shi ma da yana bara addu'a wanga ɗalibai kuma suke roman addu'a kuma bisa ga cin jaraba na abu da kuma wannan yana neman sauki cikin harkokin al'amuran sai ce to daidai bara addu'a bukatu daidai daban-daban yau wanda yake bara addu'a bashi ya mai yawa har ma ba a iya shiga mutane to yana bara addu'a a kama mai Allah ta'ala ya bashi abin biya wani kuma shi kuma biya yake yi sai an yi kamar za a biyan shi kuma sai a ki biya shi ma yana bara addu'a Allah ya sa duk wanda ya gangaro da motar shi ko da mutu za ya biya kai ya sake hanya inda ya sa wurin shi biya shi kuma yara na bara addu'a kan jarabawa da da suke tinkara Allah subhanahu wata'ala ya sa da masu sartifika da masu birebe da masu bak duka Allah ta'ala ya ba kowa sa'a Allah ya sa yaranmu da yawa su samu wannan jarabawa kuma Allah ya sa ya zaman to mafarin ci gaban ƙasanmu ne da addininmu da al'ummanmu Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace da alkhairin duniya da lahira daidai bukatu suna da dama Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mana su akwai abubuwa da yawa da muka sa gaba muna fatan Allah ta'ala ya samu cin musu da koma na ba Allah da yake bar addu'a ga dan uwan shi da aka kama yana bara addu'a Allah ya sa a sake shi sakamakon wata tuhuma da ake mashi ana zargin shi da wasu abubuwa to muna fata Allah ya sa abubuwan da ake zargin shi ba da gaske bane kuma Allah subhanahu wataala ya wanke shi ya bayyana gaske shi kuma ya raba shi da zama cikin irin waɗannan wurare da dukkan wanda yake cikin irin wannan yanayi Allah subhanahu wataala ya hidda shi akwai kuma masu shari'a na justice waɗanda suke kula da abin nan ƙananan yara sun kawo kuka wurina sun ce suna roƙon mawadata su je su taimaka nan gidan kaso inda ake ashe yara wurin matsaki wanda Allah ta'ala ya ga yana iya taimakawa to ya je taimaka a ƙara masu wurin ya ƙara faɗi saboda in ana ruwa ba yaran inda za su shiga babu aiki ne na al'umma aiki ne na taimako kuma aiki ne na ceton rai wanda ya ceci rai kakka kalli abin da ya kai su kakka kalli mutanen banza ne sakamakon taimako yana ya zamantowa shirye su ko ba haka ba kuma yara ne da yawa 'yan shekara sha biyar sha shidda sha bakwai sha takwas suna da yawa wasu shaye-shaye wasu sata wasu abubuwa suka kai su kuma ana so dai a kama domin a ceto rayukansu a ceto mugayen ɗabi'unsu a raba su da su domin a wurin da suke ana koya musu ayyuka saboda a sa su mance da waɗannan abubuwan muna ganewa ko? to kenan abubuwan da ake koya musu so ake in su hito su kama aiki mamakin dama rashin aiki ne waɗansu malalata suka hure masu kunnuwa suka ɓata masu rayuwa to yanzu mutum ya yi zama wannan wuri wata shidda shekara guda shekara ɗaya da rabi yana koyan aiki kaga in yi to ya samu aikin yi kaga ba zai koma irin wannan rayuwa ba to sai ya bada misali ce akwai wani mutumin agaris cikin mawadata agaris can gidan kasa agaris cewa idan aka yi haka duk wanda ya hito aka koya mai aiki kayan aiki mutumin yake sai ma yaran irin aikin da ya koya sai sai mai kayan aiki kuma shi ke nan daga yara da yawa sun samu shirya sun gyaru sakamakon wani fadakarwa dai ce wato taimaka ma 'yan kaso shi ma yana daga cikin aikin addini ba Allah ya faɗi ya ce wa yatiman wa asira suna ci da maraya kuma suna ci da ɗan kaso yanzu haka aikin ɗan kaso yana da mahimmanci shi kulawa da gidan kaso ba su abin nan abin da ya shahi harka azumi abin da ya shahi layya abin da ya shahi taimako abin da ya shahi ciyarwa abin da ya shahi kama masu agaza masu tsamusu daga wannan muguwar rayuwa da addini ne a kulawa ko a ɗauki nauyin malaman da za su zanki zuwa suna faɗakar da su duk sati duk wata da duk wata muna zuwa shekara sha biyar da ta wuce kayan a fara boko haram sakamakon zuwa boko haram muka bar zuwa na ka ɗauki matakai ba a shiga babu abubuwa da abubuwa dai sun zo an tattara kofi sai aka bar zuwa amma da muna zuwa kuma suna sauraron mu suna jin daɗi yanzu ana na farko ma gaba ɗayansu an bani lasbi ka irin wannan ta yin tallan magani da ita muka shiga muka yi wasu suna ta harkokin gabansu ina ta kawai ina ta wa'azina ya ce ta waɗannan mutanen wa wa'azin a sai Allah kuma Allah ya kawo mahita kawai sai na ɗauko magana aljanna ina ta yi ina ta magana neman aljanna da duk kowa sai ya zanna da da cik aka bar da kuwa ake ta yi ana ta kuwa ana kallo na na kuwa ƙarshe kowa ya zanna ce za ka yi har sai da suka ce ma malamin da ya ja da muka zai suka ce da Allah a zanki zuwa da ni to kasu ke nan suna bukatan abin nan domin musulmi ne ba arna ba ne ko arna ne wajibi ne a taimaka musu ko da rai ne rai za ka taimaka ma wallantana musulmi ne so da haka dai aiki ne na taimako aiki ne na agaji na ceton rai kun ji irin bukatar da ke akwai wanda ya ga yana iya taimakawa sai ya ji ya ga irin wurin irin inda za a yin abin za a taimakawa duk wanda ya taimaka Allah zai taimake shi Allah ya taimaka mana ya biya mana bukatun mu na alkhairi waɗanda suke kula da karatun da muke Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya musu bukatun su Allah ya shahi masa hawayen su gaba ɗayan mu Allah ya biya mana bukatun mu Allah ka ba mu lahiya da abin da lahiya za ta ci Allah Allah ka raba mana asiri duniya da lahira ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu cimaka mai albarka Allah muna roƙonka marasa lafiyan mu ka ba su lafiya mamatan mu Allah ka ji kansu da gafara da rahma Allah ka sa su huta matasan mu Allah ka shirya mana su ya Allah mazan su da matan su ya Allah ƴaƴan mu kanana da manya Allah ka shirya su ya Allah Allah ka raba su da lalacewa ya Allah ƴan kasuwan mu kanana da manya Allah ka taimake su ya Allah ka taimaka masa a cikin kasuwancin su ya Allah Allah ka tsamo su daga walalan da suke ciki ya Allah Allah muna roƙonka talakawa Allah ka sauƙaƙa musu rayuwarsu ya Allah malamai da almajirai Allah ka taimake su ya Allah Allah garin nan namu ya Allah ka ƙara kawo albarka da alkhairi a cikin shi ya Allah kamfanin nokan da suka kwanta a cikin garin nan Allah ka tada su ya Allah waɗanda suka mutu Allah ka raya su ya Allah shaguna da yawa babu komai a cikin su Allah ka cika su da alkhairi ya Allah mutane da yawa ba su da aiki ya Allah ka kawo musu aiki mai albarka ya Allah mutane da yawa zaman banza da zaman kashe wando yayi musu yawa da talauci ya Allah Allah ka yayi musu ya Allah Allah kawo musu karshen wannan wahala ya Allah da dukkan kasan mu gaba ɗaya ya Allah Allah ka tsare mana kasan mu ya Allah daga makircin da ake kulla mata ya Allah da harara yan ta'adda da yan bindiga ya Allah Allah ka kare mu daga gare su ya Allah Allah ka shirye da mu shirya ta addinin musulunci Allah ka sa mu zaman tutsin tsiya madaurin ki da ya Allah Allah ka hada kan mu ya Allah Allah ka raba mu da rabuwar ka ya Allah Allah ka sa mu rungumi junan mu mu so junan mu ya Allah mu tausaya ma junan mu ya Allah Allah ka karba mana addu'a mu ya Allah Allah ka karba mana addu'a mu ya Allah Allah ka karba addu'a mu ya الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين